والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الثواب وجنبنا الأخطاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في درسنا السابق تحدثنا عن الفاعل وأحكامه وبينا أن الفاعل في الجملة هو الذي يدل على الذي فعل الفعل ولكن بشروط أن يكون اسما أن يكون مرفوع ثم يأتي الفعل قبله شرحنا ذلك على قدر الإمكان فاليوم نستأنف درسا جديدا هو الكلام عن المفعول به Allah ya samu dace. Makon da ya gabata mun yi magana akan fa'ili. Fa'ili shine wanda ya yi aiki. Muka ce, Alfa'ilu ismun marfu'un, fa'ili ismi ne mai ruhu'a, da ƙaddamahul fi'ilu, fi'ili ya rigaye shi a jumla, wadalla alallazi fa'alal fi'il, kuma ya yi nuni akan wanda ya aikata aiki mun kawo misalai ƙarar usfuru muka ce tsuntsu ya tahi hira aiki ne fi'ili ne madi al'usfuru fa'ilun marfu'un jalal hisanu doki ya yi gudu dokin shi ne gudu kenan shi ne fa'ili sai mu ce jara fi'ili ne madin alhisanu fa'ilun marfu'un la'ibal waladu yaro ya yi wasa yaron shine fa'ili sai zama la'iba aiki ne aikin da ya wuce la'iba fi'lu madin alwaladu fa'ilun marfu'un ya'umu samaku kifi yana iyo yin iyo aiki ne aiki ne da ba a gama ba shine fi'lul mudari sannan as-samaku fa'ilun marfu'un yalsa'ul ba'udu sauro yana cizo yin cizon aiki ne da ba a gama ba kenan fi'ili ne mudari'i alba'udu fa'ilun marfu'un, ta'akulul bintu yarinyar tana ci, yarinyar ita ce ta yi aiki ita ce fa'ili, sai zama ta'akulu fi'ilun mudari marfu'un. Allah samu dace. Sai al-maf'ulu bihi, abin da ake nuni da maf'ulu bihi wanda aiki ya fada a kansa, al-maf'ulu bihi wanda aiki ya fada a kansa. Duk wanda zance ya kare kansa shine maf'ulun bihi. Misali, na ba yaron nan kuɗi, kwana ba kuɗi, to aiki ya ƙare akan yaron ne shine mafulu bihi. Na ci abinci, me aka ci? Abincin shine aiki ya ƙare a kansa shine mafulu bihi. Na hau mota, me ka hau? To mota aka hau samanta ko? Aiki ya ƙare akan ta ita ce mafulun bihi. Na zo a makare. makarar ko ba haka wani kaga aiki ya kare akan makararci to Allah ya samu dace to ga misali na ga ka'ida mala yace al maf'ula bihi ismun mansubun maf'ul bihi suna ne abin da ce ma mansub mai wasali bisa nasba wasali bisa ismun mansub ma'ana suna ne amma shi wasali bisa yake dauka shi fa'ili shi yake ɗaukar ruhu'a, shi kuma mafula bihi shi yake ɗaukar nasiba, wanda ya aiki shi yake ɗaukar ruhu'a, wanda aiki ya faɗa a kansa shi yake ɗaukar wasu libisa. Waƙa'a alaihi filul fa'il, aikin mai aiki kansa ya faɗa. Aikin mai aiki, filul fa'il, aikin mai aiki kansa ya faɗa. kenan shi zance na karewa bisan shi ne ya zama subject kenan shi yake karba wanda yake karba aiki shine mafulabi ga misali nan a karanta misali na harko in ja shaddat tilmidul habala ko ku riba ku gani haka ne ko? Kaga habla, ina gan ɗauri na gare shi. Shadda tilmizul habla, abinda an ma'ana shi da Hausa, ya giya ce take lakwalakwa, sai ya kama ya ja ya ba ta ƙarfi. Yana sai a ce, ɗalibi ya ba igiya ƙarfi ya ƙarfafa ta. Da Allah me ake ƙarfafa? Kina aiki ya faɗa a kan yagiya. waye yi aiki kenan nan ga an ka ce ka hito da fa'ili kana ya hitowa ina fa'ili yake tilmizu shi yayi aiki ko aiki kan me ya fada kan yagiya ko to ita ce mafulun bihi jan aiki ne ko ba aiki bane to ya riga ya ja wani irin aiki ne aikin da ya wuce inda ya riga ya ja sai a ce mai fi'ili to amma inda muna da fi'ili kala uku to shi jan inda ya riga ya wuce wani kala ne kenan sai an ce kai da irabi sai ka yi haka shadda sai ka ce wanga fi'ili ne wani fi'ili ne fi'ili ma'adin fi'ili ma'adin waye aiki a tilmizu ba shi aiki ba wanda ya aiki me ake ce mishi fa'ilun fa'ili wani wasali gare shi don mako fa'ilun marfu'un to aiki kan me ya fada kan igiya ko shine alhabla ko to shi kuma za a ce mai maf'ulun bihi ko shi maf'ulun bihi na wasali za a yi masa mansubun wanga shine da irabi kenan kai analize kenan kowane ka faɗa matsayin shi kenan shaddat tilmidul habla ɗalibin nan ya ja igiya sai ce shadda aiki ne wanda ya wuce to fi'lu madini tilmizu shine aikin shine fa'ili shi ko fa'ili wani wasali gare shi rafa a gare shi ko to kan me aiki ya fada sai ce yagiya shine maf'ula bihi kan shine aiki ya fada to kun gane hikima gane wannan sai mutum ya ce shadda tilmizal hablu sai ka jiya ko kana kwana sai kace wancan yayi larabci ba daidai ba saboda wanga kanshi aiki ya fada bai kamata shi dauki ruhu abu fata ya kamata ya dauka nan kuma shi yayi aiki bai kamata ya dauki fata ba ruwa ya kamata ya dauka shine hikimar bambance wannan kun gane ko Allah ya samu dace to ga misali na biyu a karanta misali na biyu dawatil bintus tauba ko yarinyar nan ta naɗe tufafi, tufa, in an kai naɗe su shine ɗayu ko ɗawa naɗe ko? A ɗauwatil bintu, tauba, yarinyar nan ta naɗe tufafi, kamar tufa ne an wanke sai ta naɗe, kana son ka bada labari. To, cikin jumlar nan waye aiki? Bintu ita ce fa'ili. Mi an ka naɗe. tufafi shine maf'ulun bihi shi naɗin aiki ne ko ba aiki bane to aikin ya gabata ko bai gabata ba wani irin aiki kenan kenan an ce kai da irabi sai ka ce dawa fi limari albintu fa'ilun marfu'un asabu maf'ulun bihi mansubun an gane wannan ko to a karanta jumla na gaba ban ji ba akala dhi'ibul kharufa abin da ce ma dhib kerkeci karan daji karan daji ya canya rago karan daji ya canya rago da Allah me yake canye aikin kanwa ya kare kenan rago shine mafulun bihi waye yi cin shine an menene fa'ili cin ba aiki bane wani irin aiki aikin da ya wuce ko da larabci take ce fi'il madi kenan ya ce kai da irabi akala adhibul kharuf take ce akala fi'il madi الذئب فاعل مرفوع الخروف مفعول به منصوب جملة تقرأ أكرم تامجي yarbahu sabiqu ja'iza ja'izatan kasan wanda zai ce yarbahu sabiqu ja'iza sai ka ce a shakalce wasalin ta a faɗe shi ka ja ko ba gane ba yan ka ce ja'iza yayi ko bai ba to amma ta din nan an san ko da wasu ne an kai mata sai ka ci ayi kan shi nan kana gane mutum ya iya larabci ko bai iya ba in ya ce ja'izatu ko ja'izatu ce ayya ba haka bane ja'izata ne saboda maf'ulun bihi ne in ya ce ma ya aka ka gane sai ka ce ai ga fassarar wanda ya rigaya shi zai ci kyauta kenan me za a ce ban ji ba kyauta misali tsere ne an kasa sai in ce to ku shirya fa wanda ya riga shi zai ci kyautan ku duka aikin ku ba ku samu kyauta bane kenan aiki kan me zai kare kyauta kanta ne aiki ya kare shine kenan ita ce mafolin bihi kenan sai ka ce yarbahu sabiqu wane ne wane ne aiki nan kenan as-sabiqu shine fa'ili ko aiki kan me ya fada kan ja'iza ja'iza ita ce mafolin bihi yarbahu yana cin riba aiki ne ko ba aiki bane amma wane irin aiki ban ji ba fi'ili mudari'i saboda aiki ai bai kare ba inda har yanzu a san ma wanda ya ci ba ko ba haka bane kuma ga wani dalili ya fara da ya'un dama mun ce fi'ili mudari'i ko ya fara da ya ko da alhamza ko da nunun ko da menene ko da ta'un to a ƙara jumla ta gaba yasidu tha'labu da jajatan yasidu tha'labu da jajatan dila shine ta'lab dila yayi yana farautan kaza ai yana farauta ya riga ya kama ta ya riga ya kama ta kenan ana ne cikin aikin kenan wannan wani irin aiki ne fi'ilul mudari'i wa ke aikin at-ta'labu ko wane ne fa'ili kenan a fa'ili ta'labu ko to me ake so a yi aiki akan shi da jajatan ko ita ce menene maf'ulun bihi kenan yusiru fi'lul mudari at-talabu fa'ilun marfu'un da jazata maf'ulun bi mansubun a a wanga aiki akwai wahala eh an yanzu an kace ka bambance wannan in nace shadda tilmizul habla nace kai la irabi kana iya ko baka iyawa shadda menene fi'il madi ko at-tilmizu ha habla to haka da sai a ce wai la irabi waya gare shi bai da waya in harkon abun ba a gane ba a tashi da kai ba in ka gama da tuhon gado ka baka iya shi amma in mun yi wanga yau kammance gobe in an kai aka yi kamar shi sai ka tuna jibi in an kai aka kamar shi an kai maimaita ma shi so ashirin sai ga shi ya ma tsaya ma akai yau da gobe duk wanda kake mancewa sai ka abu nan da haka yayin na farko ka rike kanka damu da kamance gobe in an ka zo shi zai tuna ma sai sa ka a rudar da mutuwa ce na hawa wahala gare shi bai da wata wahala ka je gane eh to shikenan darasi na gaba bai ana ta yi bai kama ba kuma yana cikin hadiri duka biyu kenan mustaqbali kuma hadiri a yanzu ana yin kuma ci gaban kuma ana yi duka sadda ya dawa ya zama madi kenan kun gane ko to a karanta an gane kasabu ko yabi'ul kasabu lahama barinje yana sayar da nama Wa ke sai da nama? Eh to, ke wake aikin? Bari je ko? Eh to mi sunan mai sai da nama? Mahauci ko? Mahauci kun gane ko? Mahauci yana sai da nama, ko mai sai da nama yana sai da nama. Eh, wagga hausa kowa ya ta. To, kenan sai ku kula. Hmm? Barum je? Eh, barum je. mu rinzawa muke ca rinzawa a karawa karatu ba rinzawa ko mahauta ko masu sai da nama akwai kuma guda akwai guda da muka haɗi mashema ko ba ana ce musu haka nan ba ana ce a mashema eh ana ce musu kurawa eh mu ma A'a, wannan su abokan wasan kuna, can tsakanin kuna, tsakanin kuna, sai Allah ya samu dace. to yanzu mu ɗauki wanga darasi idan muka ce mahauci yana sai da nama saidawa aiki ne ko ba aiki ba ne wani irin aiki filin mudari ko wake saidawa alƙasabu kenan shine fa'ili ko me ake sayarwa shine maf'ulun bihi kenan darasin nan na yau kowace jumla tana da kalma uku muna da jumloli guda shida kowace tana da kalma uku kalma farko kowancensu ita ce fi'ili kalma ta biyu ita ce fa'ili kalma ta uku ita ce mafulun bihi ga misali nan zai ga mun a duba bahasi a gani mala yace albahthu kullu jumlatin min aljumal as-sabiqati dukkan jumloli daga cikin jumlolin da suka gabata murakkaba min fi'ilin wahidin an gina ta ne da fi'ili guda ɗaya wa min ismaini da kuma suna guda biyu al-ismul awwalu huwa allazi sammainahu fa'ilan suna na farko ku duba nan nan ga wanga ba suna na ba wanga ba suna na ba yace to sunan farko wanga shi muke ce ma fa'ili الاسم الأول سنان فرقه هو الذي سميناه فاعلا شمك شمو فاعلي لأن الفعل صدر عنه دون أيكي دقاقريش يهتو صدر هتوا دقاقريش أيكي يهتو إن شيار شي أيكي كو me sayar da nama shi ya sayar da nama dila shi ya kamo to duk haka ne aiki daga sunan harko ya hito shi yasa ake ce da shi fa'il وإذا بحثنا في الأمثلة الثلاثة الأولى إن مكي بنتكي أمثالي أكو نفركو رأينا زامغة شيوا gani wani irin gani gani biyu za mu gani da idanmu kuma za mu fahimta bahaushe ce ina ganin ya kamata aika da kaga miya gani yana fahimta ko ba haka bane to mu da za mu kalla kuma za mu hararo to shine ra'ayina za mu ga cewa an nasmal au annal ismal au thani ko an nasmal thani suna na biyu fi kulli misalin a cikin kowane misali ko shine alhablu الثوب الخروف الخروف هو الذي وقع الفعل عليه ko shine sunan da aiki ya fada a kansa a cikin jimloli an ce habala sauba alharufa ko amma nan ya ce alhablu asaubu alharufu fata ya musu ko ruhu'a mista sun ka canza saboda sun shiga wani hali shi a nahawu halin da jumla ta sami kanta shine wasalin da za ta ɗauka yanzu wanga da yake halin shi ya aiki to dole a mai ruhuwa wanga da ya shiga halin aiki ya faɗa a kansa to wasu da bisa za a mai inda wanga zai tashi da nan ya je wani guri wasu ne shi yana iya canzawa shi yasa shi na hau bai tsaya kalma inda ya mora ba ce ba ta tsada wasu guda can ma sunaye ne nan abin da ya ɗauka darasi na gaba yana gaya mana kun gane ko yanzu kawai abin da muke so a rike wannan ga maf'ulun bi shi kadai ake so a rike a darasi in ka rike shi duk in baka rike ko ɗaya ba kai ka ce darasi eh to mu ci gaba huwa alladhi waqa alayhi al-fi'lu huwa alladhi waqa al-fi'lu alayhi ko shine wanda aiki ya fada kansa fal fi'lu shi aikin nan wa huwa ashaddu alladhi hasala min at-tilmid shine dauri wanda ya faru daga ɗalibi ashad jama'a menene at-tilmizu menene at-talibu mi bambancin kalmomin guda biyu kowace ina ake laƙinta kun gane ko elef da hcdn ba kalmomi biyu ne ko hcdn da elef ko ina wa ake kira elef wa ake kira hcdn to haka ma a larabci suke yanka ce at-tilmid kama ana nuhin elef amma yanka ce hdiya ana nuhin talib kun gane ko to shine nan kenan wani ana son da jin wannan kasan ƙaramin ɗalibi ne ake magana a kansa an gane ko da mu ci gaba wa huwa alladhi hasala minhu wa huwa alladhi hasala min at-tilmid shine wanda ya faru daga ɗalibi wa qa'a 'ala al-habli aikin ya auka saman igiya ne wa tayyu shi kuma nadi wa tayyu yawma nudawwi as-sama' tsayi sijilli lil kuturan da za mu naɗe sama to a tsayi shi kuma naɗin alladhi fa'alatul bintu wanda yarinyar nan ta yi kenan yarinyar ta yi ɗaurin ko ta yi naɗin kenan tuwahin ya zama shine maf'ulun bihi wa bi'ibu nan ne ko a'a waqa waqa ala thawbi naɗin nan ya auka mutuwahi ne, wal akalun labi sadara minar zi'iri shi kuma ci wanda ya hito ne daga kyarkeci, wa ƙa'a alal kharu ya faɗa ne akan rago. Fatilmidu wal bintu wal zi'ibu kullu wahidin min hazihi fa'ilun. Dukkan waɗannan guda uku su ake ce da su fa'ilai saboda su suka yi aiki. والحبل والثوب والخروف كل واحد من هذه kowane ɗaya daga cikin wa'innan waƙa alaihi fi'ilu aiki ya faɗa a kansa wa yusamma maf'ulan bihi to sai a ce mai maf'ulan bihi in za a yi da irabi wa kadhalika yuqalu fi baqiyati al-amthila kamar haka ake faɗa a sauran misalai wa idza ta'ammalna awakhir al-asma'i allati tadullu 'ala al-maf'ul bihi wa idza ta'ammalna in muka yi la'akari at-ta'ammul kallo na lura kallo na tsanaki shi ake ma ta'ammul kina wa idza ta'ammalna in muka yi kallo na tsanaki muka dibi awakhir al-asma'i karshen sunaye allati tadullu ala al-maf'ul bihi wacce take nuni akan maf'ul bihi wajadnaha mansubatan za mu ganta wasu bisa gare ta kenan maf'ul bihi wasa ne bisa ake masa Allah samu dace na'am eh da jajatan inda ta zo munakkara za mu yi darasin yanzu dai ka ga dai wasa ne bisa ko rike shi haka saboda akwai inda suna ke ɗaukar fitahatai ne akwai inda bai ɗauka kun gane ko amma anan yana ɗauka نعم الثوبة bamu kai can ba kawai dawa fi ni ma dai tawon din nan muna nan gaba muna kai gare shi yanzu ka shira me ka kare rike wancan to shikenan yanzu mu ci gaba kun gane misali yanzu wanga ba mun yi wangale irabi ba a daidai mustawakku kenan in an zo gaba kuma ƙarawa za a yi in ka gane da kanka in ka zo nan sai ka ƙara wani abu nan ka ƙara wani abu nan ka ƙara wani abu shi gwargwaron yadda ka gane shi gwargwaron yadda yake ƙaruwa ne bismillahir rahmanir rahim na'am a buɗo mana mu hmm? to bari mu wannan sai a ɗauko shi wancan satin na baye shi bismillahir rahmanir rahim muhara an ga wajen ko muna bayani ne akan shurudul fasaha muka ce wa yushtaratu fi fasahati tarkibi an shar'anta azance na larabci mai fasaha fauka jiryan kalimatihi ala alqiyas sahih sama da gudanar zancensa a bisa ma'auni ingantacce na larabci, wa suhulatiya da sauƙinta, muka ce an yaslima min da'afit ta'alif, zancen mutum ya kubuta daga da'afit ta'alif. Menene da'afit ta'alif? Ko khurujul kalami an qawa'idil lughatil muttarida, shine zancen ka shihita daga ka'idoji na luga wa'inda an kasa. Ka ruju'ud damiri 'ala al-muta'akhir lafzan, kamar damiri ya dawo ga wanda sunan ya zo na ƙarshe a lafazi wa rutubatan da kuma jeri na kalmomi fi qawli sayyidina Hassan yadda yazo a cikin magana sayyidina Hassan da yake cewa walau anna majdan da a ce yabo akhlada dahara zai dawwamar da zamani wahidan na mutum daya minan nasu daga cikin mutane abqa majdahu dahara mut'ima da zamani ya wanzar da yabon mut'ima fa ina damira fi majdihi damirin nan da yake cikin majdihi raji'un ila mut'ima yana komawa ne zuwa ga mut'ima ho mutaakhir fil lafz alfazi shine yazo karshe kama tara kama yadda ka gani wa fil rutbati a cikin jerin kalmomi li'annahu eh nan ne ko li'annahu maf'ula bihi domin shine maf'ula bihi jama'a an san maf'ulun bihi ko ba sani ba ma'ana saboda zance kan shi ne ya auka falbaitu ghairu fasih sai a ce wannan baiti bai da fasaha to ga ga sharadi na bi wa yushtaratu an shar'anta a zance mai fasaha an yaslima tarkibu jerin kalmomi ya kubuta min tanafurul kalimati daga tanafurul kalimat jama'a kun sa abin da ake ce ma tanafurul kalimat kan ku ɗauki hankalin wasu ba shi naka kai da ka gani sai ka buɗo man kai ka ci gaba tanafurul kalimat kun sa abin da ake ce ma tanafurul kalimat gashi amfani da kalmomi na ƙwarai kalmomi na ƙwarai ne ko yankuri da Allah assalamu alaikum tanafurul kalimat abinda ake yin tanafurul kalimat a larabci ta yi amfani da kalmomi masu kyau ne ba munana ba ne amma suna da kama da juna mahitarsu guda a baki ta yi kusa da juna in kai amfani da irin wannan kalmomi sai malamai su ce ba ka da fasaha bai kamata cikin mutane kai irin wannan magana ba ana son za ka yi magana cikin mutane duk kalmomin da za su yi kama da juna kakka haɗa su kusa da juna ka jajjefa su a cikin maganarka amma in ka haɗe su wuri guda ka yi magana da su malamai da sun ji ka za su ce wannan bai da fasaha bai iya magana ba shi wanda bai da darasi irin wannan sai shiga kai hasada ta dai malam wani ga mu wani amma a ilmance bai yi ba za ku gane wannan kamar in sai in zo ina baka labari in ce maka da birgi da burga sun yi tsuntsuwar bargo kai birgi kai gabar mu burga bargo ko kai burga kai gabar mu bargo bargo misali maganganun ga aidon na kwarai na birgi ba abin kwarai na magana ne ai bata da nauyi to amma da yake na haɗe maganganu masu kama da juna wuri guda sai a ce babu fasaha a ciki ko a larabci akwai wannan shine yake cewa fala yakunu ittisalu ba'dha bi ba'd kai ya zamanto kalmomin ka haɗa sashen su da sashi mimma yusabbibu thiqalaha abinda zai sabbaba nauyin su a ainihi kalmomin ba su da nauyi amma inda ka kawo su kusa da juna shine zai haifar musu nauyi ala sam'i wajen ji wa su'ubata ada'iha bil lisan da wahalan maimaita su a harshe akwai magana da in kai kacce wani shi maimaita bai iyawa kuma bahaushe na dan uwanka to son akai in zaka yi mutane bayani su iya maimaitan ma wasu abin da ka faɗi shine fasaha shine fasaha ka kauli sha'ir ga wani misali da wani mai waƙa yi ya ce wa ƙabru harbin bi makanin ƙafarin wa laisa ƙabri harbin ƙabaru wa ƙabru harbin bi makanin ƙafarin wa laisa ƙabri harbin ƙabaru ga fassara abin nan wani mutum ne ya mutu ana ce da shi harb sai aka zo aka turbuɗe shi ga haƙo shi da ya gano ƙabarin ya zo yana ba da labari sai ce harbu an turbuɗe shi a wurin da yake haƙo ne kuma kusa da ƙabarin shi babu ƙabari ko ɗai shin wanga labari yana da lahi eh yana da ana gane ko ba a gane to amma shi kalmomin da ya amfani da su sun yi kama da juna sai a ce bai da fasaha duk da kowace kalma in an ɗauke ta ita kaɗai ba ta da matsala amma inda ya gama kalmomin iri ɗaya har yasa wani in zai maimaita sai ya wahala sai a ce bai da fasaha bai kamata ce amfani da irin wannan ba kai ma a hausan ka in za ka yi magana bai kamata ka yi amfani da kalmomin da wasu za su zo su abin nan ba su ba su wahala Allah ya samu dace shine yace wa qabru harbin kabarin harbu bi makanin kafur an turbuɗe shi ne a guri wanda yake faƙo ƙafar guri busasshe walaisa qurb qabri harbin kabaru kuma ba wani kabari kusa da kabarin harbu to kunga babu kalmomin in ka alƙaburu yana da wahala alƙafuru yana da waya harbuha to sai gashi yanzu da ya jera su sai ya zama abin ya wahala shine sai mala ya ce ƙila malamai sun ka ce inna hadal bait wannan baiti la ya tahayya'u li ahadin baya yin sauƙi ma kowane mutum an yunshidahu thalatha marrat da ya rera shi so uku mutawaliyatin a jere duna an ya ta'ta ba tare da ya kai komo ba yanzu a maimaita min shi so uku a jere ka a tsaya bari ku ji wa qabru harbin bi makanin qafrin wa laysa qurbu qabri harbin qabru wa qabru harbin bi makanin qafru wa laysa qurbu qabri harbin qabru wa qabru harbin bi makanin qafru wa laysa qurbu qabri harbin qabru yace kai shi a jere baka tsaya ba da waya mutum bai maimaito ba shi yasa sai a ce bai da fasaha ko rike kalmomin wa munan daga cikin gane hikimar mu bin wanga littafi wasu kalmomi ho in ba nan ba na larabci haka mutu baka jin su ku kiyaye dan haka ku rinka tsintawa guda guda ana tsintawa shine zai sa sai ka hada kalmomi da yawa kai kokari an tashi kalma biyu uku kana rikewa kalma biyu uku kana rikewa Allah ya taimaka mu mu ƙarasa nan ko mu bari anan li'anna ijtima'a kalimatihi domin haɗuwar kalmomin baitin wa qurba makharij hurufiha da kusanci inda harufa suke hituwa nata yuhaddithani thiqalan zahiran su suke haddasa nauyi mabayyani ma'a tare da cewa anna kulla kalimatin minhu kowace kalma daga cikin kalmomin da suke cikin wannan baiti law ukhidhat wahadaha da za a ɗauke ta ita kaɗai kanat ghairu mustakriya za ta zama ba a bakkama ba wala thaqila kun ba mai nauyi ba amma da yake an gama suri guda sai suka bada wahala kawai shi ya dan tsuntsun tsarba tsalle inda inda ta tsaka ta tsarba sallah ne zaka tsarba zawo hausa ba suna da wannan to wannan shi aka ce ma tana abin nan tanafurul kalimat baya hadasta kafu kafu gane ko to bari maimaita na biyu wa yushtaratu ya an shar'anta na biyun nan an gashi ko an yaslima tarkibu zancen mutum ya kubuta min tanafuril kalimat daga tanafuril kalimat ya an tambaye ka menene tanafuril kalimat shine mutum ya yi amfani da kalmomi masu kama da juna kuma a jere dole shine tanafurar kalimat fala yakunu ittisalu ba'daha bi ba'd kai ya zamanto an hada sashen kalma da sashe mimma yusabbibu thiqalaha abinda shi zai haifar da nauyi na kalma ala sam'i a wajen sauraro wa su'ubata ada'iha bil lisan da wahalar maimaita wannan kalma akan harshe ka ƙaunar sha'iri kuma maganan mawaƙi wa ƙabru harbin ƙabarin harbu bi makani ƙafrun an turbuɗe shi ne a guri faƙo mai tsauri walaisa ƙabri harbin ƙabaru kuma kusan ƙabarin harbu babu wani ƙabari ƙila aka ce inna hadal bait wannan baiti jama'a bait gida ko? na waƙa ko? kun gane ko to mu ci gaba inna hadha albayt wannan baiti la yatahayyau baya shiriwa baya sawwaquwa li ahadin da kowane mutum an yunshidahu da ya rera shi jama'a inshadi kun gane inshad rerawa waƙa labarin ta ake basuwa ko rera ta ake yi in kana son ka ce na ji wane yana waƙa da larabci ya za ka ce ka ce na ji musa yana rera waƙa sami itu musa yun shidu yun shidu shine na nan ga yana rerawa in mace ce tun shidu tana rerawa kun gane ko yun shidu tun shidu ka yi sabuwar amarya sai ta zo tana rera ma waƙa sai ka yi shiru ka ce a an ci na shida kana yi haka awa malam ango Allah kai ka ranar misali abinda dai muke so mu kawo inshadi shi na muka so a riƙe fa inshadi rera waƙa kun gane ko Allah ya sa mu dace to mu ci gaba sai dai ina na ake ya maimaita shi so uku ko mutawaliya ta ajere duna an ya ta ta ba ta da ya i'ina ba a ta tu'u i'ina kawai kana sun ce mutumi sai kake i'ina kai lima ta ta ta fulani ya ta ta fi kalami i'ina kai kawo a magana a ta to gashi na sai ku rike لأن اجتماع كلماته دومين هدو كلمومينسا وقرب مخارج حروفها da kusancin inda haruffa ke hitowa kun san akwai kalmomin da haruffan su ba a harshe akwai haruffan da wuri guda suke hitowa ko kusa da juna to in kai amfani da kalmomi waɗanda haruffan suna hitowa kusa da juna ne shi zai sa kalmomin su nauyi inda bai gama hadan wagga ba ga wagga eh ويحدثان فكلا ظاهرا تحدث النووي مبيني ما tare da cewa anna kulla kalimatin kowace kalma minhu daga cikin zancen law ukhidhat wa hada hada za a dauke ta ita kadai kanat ghayr mustakriha za ta zamo ba a bakkama ba wala taqila kun ba mai nauyi ba Allah ya samu dace ku kawo mana wancin in ‘yan i'ina, i'ina, i'ina, i'ina, ka rubuta shi, mutum yana magana na eh shi ami shi ami eh gidiya gigi jirgin ne ake da ba tana ai mun idan ya rage saura minti biyar a tara sallah sai mu tashi saboda masu arwala ko masu shirya wani abu bismillahi wa bihi nasta'in hmm ban ji ba da nawa ake yi Osan kan To bari har su kira, da sun kira sai mu tashi. Ina ne mun ka kwana ranar? Alkalamu huwa labzul murakkabul mufidu bil wada. Alkalam zance huwa labzul murakkab shine lafazi wanda an ka gina shi da kalmomi da yawa murakkabi. Al mufidu wanda yake amfani da ma'ana cikakkiya bil wada'i a bisa wada'i na larabci. Aqulu mala yace ina cewa ana tada ni ko? lillafzi alkalamu ma'ana yani lafazin kalam yana da ma'anoni guda biyu ahaduhuma ɗayan lugawi ta luga ne na larabawa wasani nahawi ɗayan kuma luga ne na nahawu amma alkalamu lugawi amma zance a luga na larabci fa huwa ibaratun amma tahsulu bihi bisababihi fa'ida shine la'akari game da abunda wani fa'ida take samuwa da shi sawa'un akana lafzan lafazi ne am lam yakun ko ba lafazi ba kal khatti kamar zane wal kitaba da rubutu wal ishara da nuni su larabawa wa'inda ba malaman nahau ba in sun kace an ga wajen ko ku sanya alama don ka a zo ana to inda lafita a nemi wanda ya yawa kuna ji jama'a wanda ya yawa shi za a neme shi kai ma naka irin namuna kai sa'a to to shikenan yake cewa yanzu mu ci gaba ne alkalamu zan dawo harko alkalamu huwa lafzul murakkabul mufid alkalamu zance huwa lafzul murakkab shine lafazi wanda ya hauhawa bai da kalma guda al-mufid wanda yake bada ma'ana cikakkiya bil wada'i a kuma wada'i ma'ana a tsari na larabawa aqulu mala yace ina cewa lafzul kalam lafazin nan na al-kalam ma'ana yani yana da ma'ana guda biyu ahaduhuma ma'ana daya al-lughawi al-lugha wasani nahwi dai ko ma'ana shi nahwu ma'ana zai muna bayani larabawa in sun ce al-kalamu mi suke nuhi malaman nahwu in sun ce al-kalamu mi suke nuhi amma al-kalamu lughawi amma al-kalam azance na larabawa fa huwa ibaratun amma tahsul bi sababi fa'ida shine la'akari da abun da ake samun fa'ida sanadiyarsa sawa'un akana lafzan lafazi ne da baki an ka yi shi am lam yakun ko ba da lafazi ba su in dai ya bada ma'ana ya zama magana kal khadli kamar zane ka gane ko yanzu masu wajen koyon tuka mota da magana suke aiki ko da zane to shi an magana su su su wannan malumman lura sai su ce shi ma magana ne wal kitabati da rubutu in zaka zo kana tuka mota in an ka sa masu fano da min suke aiki da rubutu ko ai ba magana bane to inda har zaka karanta ka gane mi an ka ce shi ma magana ne wal isharati da nuni ka taho sai an kai ma haka eh da sojojin fale ko an yi ma haka sai ka ce baka ji ba to shi ma shi ne ishara shi ma duk suna ce masa magana a lugha amma a nahawwa amma al-kalamun nahwi amma zance a nahawu fala budda min an yajtama'a fihi arba'at umur dole ne ya zama yana da abubuwa guda hudu al-awwal na farko an yakuna lafzan ya zama lafazi hurci wa thani nabi an yakuna murakkaban ya zama an gina shi fiye da kalma guda wa thalith na uku an yakuna mufidan ya zama ya bada ma'ana mai amfani والرابع na hudu an yakuna mawdu'al bil wada'i al arabi ya zama an gina shi ne a yadda larabawa suke gina magana mun yi baya ko bamu yi ba shi sai mala yace wa ma'ana kaunihi lafzan ma'ana kasancewar zance ya zama lafazi an yakuna sautan ya zama sauti mushtamilan ala ba'd al hurufi ya zama yana kumshe da wasu harufa al hijaiya na hija'i sune alifun ba'un ta'un sa'un allati taftadi'u bil alif su hurufin hija'i suna farawa ne da alifun watantahi bil ya'i su kare da ya'un kun gane ko wa misaluhu misalin ahrufil hija'iyya ahmad ahmad akwai alhamza ko akwai ha'un akwai mimu akwai dal to ahmad sai a ce da shi kalam lafazi ne wa yaktubu wa sa'idu fa inna kulla wahidatin min hadhihi al kalimat lalle kowane ɗaya daga cikin waɗannan kalmomi a salas guda uku inda nutsi biha yayin da za ka yi hurici da su ta kunu sautan dole sauti shi ta ko mustamilin ala arba'ati ahruf wanda yana kumshe da harufa guda hudu hija'iyya na hija'iyya fal isharatu masalan nuni mala yace misali la tusamma kalaman ba a ce mai kalam inda nahwiyin amma a gurin malaman nahwu kun gane ko la tusamma kalamun inda nahwiyin ba a ce mai kalam inda nahwiyin li adami kauniha sautan dan rashin kasancewa ta sauti mushtamilan ala ba'd al-huruf wanda ya kunshi wasu harufa wa in kana tusamma inda lughawiyina kalama duk da malaman lugha suna ce da shi zance to su dai malaman nahwu ba sa ce da shi zance li husulil fa'idati biha da saboda ana amfanuwa da shi. Kun fahimci Hausa, misali ishara, in nima haka, akwai fa'ida ko ba fa'ida? In nima haka, akwai fa'ida ko ba fa'ida? To su malaman loka suka ce inda akwai fa'ida su gurin su zance na. Su kuma malaman nahu sun ka ce duk da akwai fa'ida su in ba sauti na ba kuma ba kalma biyu ba ne kuma ba yadda larabawa ga yi kai ba su a gurin su ba su ce mai kalam inda su malaman nawa suna son su tsare larabcin nan